بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan yammaci na alhamis da ina jin 23 ga watan 28 ga watan jima'a ula hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta 1441 da ya dace da 23 ga watan januwari shekara ta 2020 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu ci gaba da darasi na hudu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna alburda wadda muhammad abu abdullah muhammad albusiri ya rubuta domin ya goga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda muna cikin alfasulus salis fasli na uku fi madahin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda mun tsaya inda yake cewa kashamsi tazharu lil aidini min bu'din sagiratan wa takillu tarfa min amami ina jin nan mun ka tsaya za mu tashi baiti na gaba yake cewa wa kaifa yudriku fi dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallaw anhu bil hulumi فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرد من جلالته في أسك في عسكر حين تلقاه في حشم وفي حشم في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه وملتثم yaci gaba da cewa wa kaifa ta yaya yudriku haƙiƙatahu ƙaunin shi ne fa'il shi ne fa'il marfu'un na fi'ilin yudriku wato ƙaunin niyamun kaifa yudriku ko wa kaifa yudriku qaumun niyamun yaya za a yi mutanen da suke bacci suke kwana za su riske hakikatahu hakikanin ma'anar manzon Allah fi duniya a duniya mutanen da ba su da aiki sai kwana da rana kwana da daddare kwana to ya za a yi a ce kuma su iya riska ma'ana su san hakikanin ma'anar manzon Allah kaga ba zai yi ba don ba su da wannan kokari ba su raya lokutansu da neman ilimi karatu da wanda za su yi amfani da shi su gano hakikanin annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne wa kaifa yudriku qaumun niyam ta yaya za a yi mutanen da suke masu kwana masu bacci za su san haƙiƙatahu haƙiƙanin ma'anar manzon Allah fi duniya a nan duniya wanda su mutanen tasallau sun tuɓe ma'ana sun nisanta anhu daga barin manzon Allah bil hulumi ta hanyar mafalki wato hatta a mafalki ma ba sa iya mafalkin manzon Allah saboda rauninsu da kuma rafkanarsu a ga wanda shi ke nuna maka cewa suna nesa gawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin idan kana mafarkin abu to alama ta nuna abin na yana ga ranka wanda shine al'ada in kaga kana yawan mafarkin abu to abin yana cikin zuciyarka to su annabi baya cikin zuciyarsu bayan sun siffantu da yawan bacci da yawan kwana sannan hatta a mafarki sannan kuma sun nisanta daga ganin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kaga akwai mamaki irin wayannan mutane a ce kuma su za su zo a ce sun san hakikanin ma'anar manzon Allah sun san sifofinsa sun san ɗabi'unsa sun san halayensa sun san komai na rayuwarsa ina wannan yana nuna idan kana son ka san waye manzon Allah sallallahu alaihi sallama to ka lizimci bibiyar tarihinsa da halayensa da ɗabi'unsa da rayuwarsa gaba ɗaya dare da rana ka ƙaurace ma kwana wannan shi zai taimake ka hatta a mafalki sai ka dinga yawan mafalkinsa shi yasa in dai kaga mutum baya kaunar manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana da wahala ya gan shi a mafalki Allah ya ce man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna shaytana la yatamassalu bi duk wanda ya ganna a mafarki to ni ya gani ba shaydan ba don shaydan duk tabargazarsa ba za ya iya kwaikwayon siffar manzon Allah ya zo maka ya ce shine annabi ba wannan ba zai yi ga shaydan ba shi yasa in kai mafarkin kaga manzon Allah shi din ka gani shi ɗin ka gani ba waninsa ba shi ne malamai suka ce gwargwadon soyayya kada manzon Allah da yawan kwaikwayonka da ɗabi'unsa da yawan yi masa salati gwargwado da kai kuma za ka yawaita ganinsa a mafalki to fama bulagwal ilmi makwarar ilimi kolin ilimin mutanen duniya gaba ɗaya fihi ga annabi sallallahu alaihi wasallama annahu bashar cewa shi mutum ne to kaga wannan ya kore masu cewa annabi ba mutum bane tunda ya ce makurar ilimi ashe in kaga wani na magana wai da sunan karatu yana cewa annabi ba mutum bane to wannan ba ilimi yake magana ba a annabi mutum ne basharun kamar yadda Allah ya faɗa kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya ka gaya musu cewa ni mutum nake ma'ana mutum nake duk wani abu wanda ke bijiro ma ɗan adam yana bijiro min ɗan adam yana magana ɗan adam yana tafiya ɗan adam na zama ɗan adam na mantuwa ɗan adam na kwana ɗan adam na cin abinci to wayan na awari albashariya to suna bijiro ma annabi sallallahu alaihi wasallam duk wata siffa ta ɗan adam in dai ba ta na kasu bace tana bijiro ma annabi an fahimta amma bambancinmu da annabi shine yuha ilayya wahayi shi ya masa wahayi a bashi labarin gaibi abinda yake boye mu kuma ba mu da wannan sau da haka annabi mutum ne an fahimta amma allah ya bambanta shi da sauran mutane ta fuskar daraja da matsayi da kima amma ta fuskar halitta to dan adam ne da in ka ce shi mala'ika ne ka rage mai makami in ka ce aljani ne uwa uba in ka ce ba mutum ba ne wani dai abu ne na daban to kaga hauka ta shiga ciki saboda haka wannan baiti ya ne musu raddi cewa manzo Allah mutum ne wa annahu khairu khalqillahi kuma shi manzon Allah shine mafi alkhairin halittun Allah kullihimi gaba ɗayansu salinsa kullihim ne saboda kafiya shi yasa za ka ce kullihimi za ka yi ishba'ul mimi an gane ko? to kaji saboda haka musulmi dole shi yarda da abubuwa guda na farko dole ka yi imani manzo Allah mutum ne na biyu dole ka yi imani manzo Allah ya fi kowa daraja shi kenan ka huta babu wani matsala amma muhammadun bashirun lakal bashir kaga wannan wani zaurance ne wani yake wake wai annabi mutum ne amma ba kamar mutane ba. A'a. ya tabbatar kuma ya kori wai mutum ne ba kamar mutane bal huwa kal hajar bainal yaqut menene bal huwa kal yaqut bainal hajar wai shi kamar kamar ka dauko duwatsu ne kankara haka kananan nan sai ka tara sai ka dauko yaqut shi ma wani dutse ne cikin ruwa ake samun sa shi ma dutse ne sai ka dora shi cikin wayannan duwatsun kaga ai zai bambanta ta fuskar suna dutse ne kamar yadda suna sauran duwatsu ne amma da ƙima da daraja da haske da ban sha'awa kuma ya kuta ɗin ya fi ya fi mi ya fi abin to abin da ya manta ya sani ai shi ya kutu ba za ka kira shi hajar kawai ka yi shiru ba dole sai ka yi ƙaidi sai ka ce dutsen ya kutu shi kuma wannan dutse-dutse akwai bambanci ko babu to kaga waje ku shabahi din da yake sun ya kamanta kaga ba za su kamanta ba don ka'idar ya kuta ba za ka kira shi ɗaya dutse ba idan yanzu misali na ce da kai je bakin ruwa ka ɗauko min dutse ka kai tsaye abin da zai je ga kwakwalwarka dutse dai wanda kowa ya sani da zarar ka je bakin gulbi kaga kankara daukowa za ka yi sai ka dauko bizanci ai ba shi nake nufi ba ya kutu nake magana sai to ai dutse kace ko ba haka ba shi kuma mutum mutum ne shikenan eh mutum mutum ne babu wani mutum wani abu haka kuma da zara an ce rewa na mutum ne to an san ba aljani bane ba mala'ika bane ba dabba bane an gane da sauraka wannan wannan baiti nashi bai shiga ba muhammadun basharun lakal bashari bal huwa kal yakutu bainal hajari wani shayi yake faɗan wannan a cikin diwaninsa wa kullu ayin dukkanin mu'jizozi atar rusulu atar rusulu saboda wazani amma asali atar rusulu wa kullu ayin atar rusulul kiramu biha to sai zambaitin ya kalle so da haka nan an yi iskanin sinun li daruratul wazan an fahimta saboda durar waken to shi yasa sai aka ainihin daure sinu amma asalin sa rusulu ne jam'u rasul an gani rasul manzo rusulu bil harakat to shi yasa ya daure sinin din ka in ka zo wajen rerawa kuma haka za ka karanta shi atar rusulul kiram wanda manzanni masu girma masu karamci suka zo biha da wa'annan mu'ujizozin to fa innama abin sani kawai ittasalat su mu'ujizozin da manzanni suka zo da su sun sadu ne min nurihi daga hasken annabi sallallahu alaihi wasallama bihimu ko daga gare su wato sun tsoson haske ne daga hasken manzon Allah irin mu'jizar da Allah ya ba annabi Musa ta hannu da sanda da sauran annabawa shi ne ke cewa dukkanin wannan wa'annan mu'jizozin da Allah ya ba su to sun sadu da hasken annabi wannan wani abu ne yake son ya tabbatar domin cikin sufaye akwai masu ganin annabi sallallahu alaihi wasallama asalinsa haske ne ba daga annabi adam ba gaga wannan babban magana ce bal ko da an kai adam din akwai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna dogaro da wani hadisi na jabir lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma jabir أول ما أول ما خلق أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر وفرقا أبن الله يفارع لبتا حسكن النبيك صلى الله عليه وسلم نفين كانسا تونا حديثي موضوعي هنا كفيا bai da wani inganci babu wani malami na musulunci da ya inganta shi saboda haka yana daga cikin hadisai al-mawdu'at um, ibn al-jawzi yana da kitabul kitabul mawdu'at al-kubra ya kawo hadisi ya faɗi illolinsa shi ma al-imam shaukani cikin al-fawaid al-majmu'a fil ahadith al-mawdu'a shi ma ya kawo hadisi ya ce hadisin bai inganta ba haka shekul albani cikin silsilatul ahadisi da'ifa wal mawdu'a duka dai malaman hadisi sun yi ijma'i akan cewa bai ba hadisi bane to su suna hujja game da wannan shi yasa wani shehi ya rubuta littafi ya mai suna al-faidul ahmadi cikin littafin ya ce asalin duniya gaba ɗaya ma daga annabi muhammad da sammai da ƙasai da su mala'iku da komai duniya da lahira ma ya ce shi asalinsu daga annabi muhammad annabi muhammad shi banda zatin allah to annabi muhammad shi allah ya fara halitta daga haskensa shi allah an gani haskensa shi allah ba ya ce allahu nuru samawati ba to wannan hasken na allah daga cikin shi ne sai allah ya halitta annabi daga wani sashi na shi shi kuma wannan hasken annabi daga gare shi ne aka yi ta rarraba ma halittu ciki aka ware wani bangare aka halitta samai bakwai ciki aka ware aka halitta mala'iku ciki aka ware aka halitta kasai ciki aka ware aka halitta mutane da aljannu da duwatsu da dabbobi da sauransu duka saboda dogaro ga hadisi maudu'i wanda ga hadisai sun tabbata ga aya alkur'ani kul inna ma ana basharun mislukum ba inda annabi ya taba cewa an halice shi kamin a halice duniya an gane ko to sannan ga hadisi yana cewa ni daga annabi adam an gane yawwa to kaga wannan duka dai wani abubuwa ne na daban baya cikin ka'idar ilimi don haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne kuma ɗaya daga cikin zuriyar annabi adam in ka fitar da shi daga cikin zuriyar annabi adam kaga ka zo da wani abu sabo ta suka ce sai Allah ya ɓoye hasken sai lokacin da Allah ya kawo iyayensa to sai Allah ya yi tajallin wannan hasken ga ainihin iyayensa amina da abdullahi to da haka sai aka haife shi amma dai dama already akwai shi wannan wata falsafa ce ta daban ba aƙida ce ta musulunci ba to akan wannan aƙida ce shi ya gina wannan baiti saboda yana daga cikin kurakurai na aƙida wanda ake iya samu a cikin wayannan littattafai ina fatar an gane yawwa duka wannan ne kokarin dai a girmama annabi ne kasan can ya ce da'ama da atfan nasara fi nabiyihim ko wa hakun bi ma shi'ta madhan fihi wa takim to shi yana ganin duk abin da zaka faɗa in dai ba zaka ce annabi Allah bane ko dan Allah shikenan faɗi komai to ba haka bane ka faɗi abin da ya tabbata daga annabi to zaka in zaka yi annabi ne ba annabi gaskiya ne kuma abin kwaɗayi ne amma akwai ka'idodi akwai bawabit akwai shurut shine karka sifanta ma annabi wata falalawa da shi bai sifanta ma kai shi ita ba wannan ba yau bane inda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli to wannan har ka shiga gaban Allah hmm annabi ya bayanin komai nasa kuma yana nan cikin littattafai babu wani abu wannan malamai suka boye to saboda haka wannan kuskure ne na cewa fa inna mas fa inna mattasalat min nurihi bihim na farko dai babu wani nassi da ya tabbatar da haka cewa mu'ujizozin annabawa sun ɗosan wani haske ne daga hasken manzo Allah ba wani nassi aya ba ta faɗa ba haka hadisi sahihi daga manzo Allah bai ambata ba to wannan wasu irin kurakuran shi ke sa sai su yi jifa da littattafan wanda ba haka ba ne za ka karanta abinda aka karatu ka karanta abu ko littafi sai ka auna wanda ya dace da ƙur'ani da sunna ka riƙe wanda adda kuskure sai ka aji ba dole sai ka aiki da kuskure ba ko ba haka ba fa'idar da ke ciki sai ka ɗauka sharrin da ke ciki kuma sai kai wai shi yasa Huzaifatul Yamani yake cewa kanan nasu yas'aluna annabi sallallahu alaihi wasallama anil khair wa kuntu as'aluhu anil shar makhafata an yudrikani sai sauran sahabbai su kowa alheri yake tambayar manzon Allah amma ni cuta nake tambaya duk tambayar mu a Huzaifa cuta ne sharri saboda jin tsoron kayyar suke yi alimtu sharra la li sharri walakin li tuwaqiyu man lam yakun minani man lam ya'rif sharra min sharri ya qaufi inji wani adibi yace na koyi sharri la li sharri ba dai in yi sharri ba eh walakin li tuwaqiyu sai dai dan in kare kaina daga sharri man la ya'rif sharra min sharri ya qaufi duk wanda bai koyon sharri daga sharri to wataran sai ya bada cikin sharrin mai sani ba ko ba haka bane haka ne Allah ya sawaka fa innahu sai ya ci gaba da cewa shi manzon Allah shamsu fadlin rana ce ta falala hum su annabawa kawakibuha su ne manzilin su ne matsayin taurarin rana wanda haka ana magana haske aka kawo rana ba a magana ne ba a magana taurari domin da taurari da wata duka hasken da suke amfani da shi asalinsa na rana ne da Allah zai riƙe rana haske ba zai bayyana ga wata ba balle sauran taurari hasken rana ne suke amfani da shi to kaga kenan rana ita ce tafi mi tafi falala ko tafi girma to shine sai ya shabbaha annabi shine matsayin rana su kuma sauran annabawa ta fuskar matsayi da daraja gabar taurari ya zuhirna anwaraha saboda haka su taurari suna bayyana haskensu ne linnasi ga mutane fi zulami a cikin duhu wanda shi kuma annabi duniya yake haskakawa gaba daya kamar da rana duniya take haskakewa akarin bi khalqi nabiyyi yuzhirna eh su taurarin suna bayyana hasken su linnasi ga mutane fi zulami a cikin duhu kenan yadda ba mutane taurari ba za su ba za su yi haske ba ita kuma rana ko ina haskawa take akarin bi khalqi nabiyyin me ya kai girman halittar wani annabi me ya kai daraja me ya kai karancin girman halittar wani annabi wanda zana hulukun ɗabi'u sun ƙawata shi shi annabin bayan ga halittar da girma da matsayi sannan kuma sai aka samu wasu ɗabi'u sai suka ƙara na halittar kyau bilhusuni mustamilun wanda shi annabin yana ƙunshe da bilhusuni kyau wadda ɗaya ko muttasimi sannan kuma ya siffantu bil bishiri da murmushi ga annabi baya dariya sai dai murmushi yana cikin sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam kalma al bishir bi kasril ba yakan zo da ma'anar murmushi yakan zo da ma'anar sakin fuska na uku yakan zo da ma'anar haske hasken fuska duka ana amfani da al bishir an gane eh eh kazari annabi yayi kama eh kurma hake halaye mun fassara ko mun fassara ba yau ai ana rakodi in ka zo sai ka saurara kazari annabi kamar fure ne fi tarafin wajen ni'ima ko saboda haka annabi ya yi kama da fure wajen ni'ima walbadari haka annabi ya yi kama da wata lokacin da ya kai sha hudu kwana goma sha hudu sannan ake kiransa badar fi sharafin wajen ɗaukaka za a ga wannan lokaci wata ya fi duk sauran kwanaki da kyau da haske da ɗaukaka walbahari annabi kamar teku ne fi karamin wajen kyauta shi kaɗai ne za ka zo ya baka kyautar raƙumi ɗari kamar a ce yanzu ka kai ma wani gwamna ko shugaban ƙasa ziyara ya baka mota ɗari kyauta eh akwai aiki ko? to ka gani so da haka wancan lokaci raƙumi yana matsayin jib a yanzu waddari annabi kamar zamani yake fi himami wajen himma da kuzari na bai da kasala sallallahu alaihi wasallam kai ka annahu wa huwa fardun wahawa asalinsa wa huwa ne amma saboda baiti sai ka ce wahawa annabi sallallahu alaihi wasallama shi fardun gashi shi kadai kamar shi kadai ne wato kamar ka ce mutum ɗaya ne min jalalati ta fuskar darajarsa da matsayinsa don ba wani wanda za ka ga kimarsa da darajarsa ta yi kama da ta annabi sallallahu alaihi wasallam to ta fuskar jalala manzila da matsayi annabi sallallahu alaihi wasallama fardu shi kadai ne a wannan daraja ne amma kuma fi askarin in ka gan shi a cikin rundunarsa ta yaƙi hina talqahu lokacin da za ka haɗu da shi wafi hashamiko da kuma lokacin da yake tare da jama'arsa ma'ana annabi bai da bambanci da lokacin da za ka gan shi shi kadai da kuma lokacin da za ka gan shi cikin rundunonin yaƙi suna baya gare ko cikin hasham shine jama'a an gani babu bambanci saboda jalala ɗin tasa ita za ta sa in ka gan shi shi kadai sai ka yi zaton yana cikin jama'a ne jalala ɗin tasa ita za ta sa in ka gan shi shi kaɗai sai ka ɗauka akwai wasu sojoji shi ne askar wasu rundunoni tare da shi shi ba mutumin da zai iya haɗa ido da annabi sau biyu ya haɗa ido da shi ya kauce ya sa babu shi a duniya saboda wannan jalala ɗin ga kyau amma an sa riga ta jalala an lullube kyau ɗin ko kaso ka gaya wa annabi wata magana ko ka tsora masa ido ko ka yi wani abu ba ka iya to shi ne yake magana ka annaman lu'ulu manzo Allah kamar ka ce lu'ulu'i ne shi ma wani gwal ne da ake tonowa a ruwa almakanun wanda aka ɓoye shi fi sadafi a cikin kwasfassa za a ga lokacin lu'ulu'in ya fi kyau in aka je cikin teku ƙasar ruwa aka tona yashi wajen cikin ruwan ƙarƙashin yashi yake tone yashi can kasan ruwa to can yake can za a je a tone yashin sai a ɗauko wannan lu'ulu'un aka ɗauko shi za a ga cikin kwasfata yake kuma ana gane shi da kwasfat ta rufe shi amma kuma ana gane sa za ka ganta kamar karau to ya fi kyau sama da yan an ka buɗe wannan kwasfat to kamar haka manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam min ma'adinai daga maɓuɓɓuga guda biyu ta mantikin halshe mai furici minhu daga reshi wa mubtasimi da kuma murmushi don sun ce in aka buɗe wannan lu'ulu da kwasfasa za ka ga haske yana bayyana a ciki in ajiye cikin ɗaki ko babu fitila a dare ba ka da buƙatar haske zai haskake haske to haka in manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya buɗe labbansa za ka ga haske na fitowa ta hanshe da kuma ta haƙura in yana murmushi shi yasa wata rana suna kawo kisa na na'isha tana ɗinki cikin dare sai hitilata ta mutu allura kuma ta faɗi sai annabi ya shigo yana shigowa cikin ɗakin kawai sai annabi na buɗe baki kawai sai haske ya haskake ɗakin gaba ɗaya sai da ta ga allura ta da ƙasa ta ɗauka ta ci gaba da ɗinki to shi ne yake magana ana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama so da haka ta fuskar haske in ya buɗe baki ya yi magana kamar ta ce lu'ulu'u ne wanda yake cikin kwasfassa an ɗebo shi yana sabo sau da haka na yana tashbihin lu'ulu'u da annabi yana tashbihin hasken annabi da kuma hasken lu'ulu latiba babu wani kamshi ya adilu da zai daidai da turban wata ƙasa damma a azumahu ƙasar da take rufe da jikin manzo sallallahu alaihi wasallam ƙasar ƙabarin ma da zarin kaje kana ɗibata kana shaka za ka ji kamar turare saboda daraja tuba aljanna ta tabbata limun tashiqin min ga wanda ya shaki annabi wa multasim saboda shi annabi in ya ga dama shi ba siyasa turare ba kawai dai da sa turare don ya karantar da al'ummarsa sunna amma ba don bukatar turaren ba kira za shi kaushi da musamman wanda ya fi turare to shi da ce tuba aljanna ta tabbata ko hali mafi kyau ya tabbata limuntashiqin minhu ga wanda ya shaki kanshin annabi sallallahu alaihi wasallama wa multasimi da kuma wanda ya sumbunci manzon Allah da in ka samu ka sumbunci annabi shikenan nurun ala nurin wasu kuma suna fassara cewa minhu din yana komawa ga tura ƙasa kenan yana nunawa in ka je ƙasa annabi ka shaƙa ko ka sumbunta wanda wannan bai zo a cikin nasi shi sa fassara shi da wanda ya shaƙi annabi ko ya sumbunci annabin zai fi dacewa to sai alfasulun rabi'i fi maulidihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan fasali shi kuma zai karantar da mu bayanin ababen da suka faru lokacin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace abana mauliduhu an tibihi an tibi unsurihi mauliduhu haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko lokacin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abana wannan ranar ko wannan haihuwar ta bayyana da an tibi unsurihi daga tsalkin asalin annabi sallallahu alaihi wa sallama wato haihuwarsa ita ta bayyana cewa shi annabi mai tsarkin asali ne shi ne ma'ana unsur ai asulu don wasu abubuwa sun faru kamar yadda zai yi bayani to faru wayannan abubuwa shi ya nuna cewa wannan mutum da aka haifa to asalinsa mai kyau ne ya tsiba ya daɗin mubtada'in min mafarar haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce makka don na an ka haifi annabi nan ne mafarar rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane to ana haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan rana duk inda ka yawara garin makka kanshi kake ji kama an heshe garin da turayi ko ina ka tafi to shine yake magana ta yi daɗi yanayin ya yi kyau ba zafi sannan ba sanyi sosai yanayi ne mai kyau sannan ga ni'ima ta sauka wanda ke nuna cewa an haifi babban mutum to shine ya qiba mubtada'in min ya daɗin mafarar annabi sallallahu alaihi wasallama wa muhtatami da kuma macikar annabi ita ce madina wadda ita ma irin abin da ya faru ranar da aka haife shi shi ya sake faruwa kuma ranar da ya rasu an gane ku da haske da kamshi da wane ne wane ne suka bayyana lokacin da aka haife shi da yanayin gari to shi ya sake faruwa kuma a madina lokacin da ya rasu don a nuna ma duniya an yi rashi wannan duka malaman tarihi da sira sun ka kawo shi a cikin littattafai yawon wani ne ne tafarrasa fihil fursu mutanen faris suka gano shine ma'anar tafarrasa suka gano da kwakwalensu fiye a cikin wannan yini annahu musu kafiran farisa kada unziru an hakika an musu gargadi an musu wa'azi dami bi hululil bu'us cewa in ba su yi imani ba to tsanani zai sauka gare su wani kani da azaba ana haihuwar annabi ba wani wanda ya je gaya musu wa'azi ko ya musu kaza da kaza a su da kwakwalinsu suka gano haka cewa to don ba mu taba ganin haihuwa irin wannan ba wa bata iwanu kisra gine-gine benayen a sarkin kisra ana kiransa kaisar ya yi wasu irin ginoni benayen dogaye a wannan lokaci to ranar da aka haife annabi sallallahu alaihi wasallama ginoni ne masu bala'in tsawoha gini ne kuma mai kyau kuma ya yi shekaru to amma wa bata sai suka kasance wahawa munsadi'un ginonin suna tsatsagewa suna rushewa ƙasa ranar da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabe ne kila ya kai hawa goma ko ashirin ko talatin amma sai a ga kawai yana rugujewa yana yankewa yana rushewa ko ba san dalili ba ba wani wanda ya zo ya bugi ginin ba wani gobara ba wani ruwa ba wani iska saboda mu'jiza ta haihuwar manzon Allah shine iwanu kisara ai bina'u kisara kashanli ko kamar haduwar ashabi kisara mutanen shi kisara ya ce gaira multa'imi tun sadda an ka haifi manzon Allah daga wannan haduwar kan wa'annan mutanen nashi bai sake haduwa ba ana haihuwar manzo Allah sai suka samu sai suka tare wannan suka yi kaza wannan suka yi kaza wannan suka yi kaza suka rarrabu da sarkin gaba daya shi ma wannan yana cikin abin da ya faru ranar da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam tunda mutum ne gashi shine sarki da ya fito yace ai kaza shikenan ba mai daga yaro amma ana haihuwar manzo Allah sai abin ya canza in ya ba da umarni ba ba haɗin kai ba da'a ba biyayya to shine ka shamli kamar haduwar ashabi kisra jama'ar kisra ghayra multa'imin bai zama mai haduwa ba wannan wuta tasu su farisa din da mutane ne masu bautar wuta to akwai wata wuta da suka hasa an ce ta yi shekaru ɗaruruwa ba a taɓa ganin ta mutu ba wannan wuta ita ce allansu ita suke bauta amma ranar da aka haifi manzo Allah sai ta mutu abin ya ba su mamaki abu ne wanda su ya saba ma hankalinsu kaga dole kwakwalensu su nuna musu cewa ne akwai tsanani akwai azaba to shine ce wannan ruhamidatun wutar khamidatul anfasi wutar tasu numfashinta ya mutu ta daina shaidawa ta daina zabura sama min asafin saboda tsananin bakin ciki ya asafa ala yusuf da shida a ƙur'ani to saboda tsananin bakin ciki shine wannan ruhamidatul anfasi wuta numfashinta da shaidanta gaba ɗaya ya bice ya mutu alaihi akan akan wannan bakin ciki din sannan suna da wata korama akwai wani gari da ake kira sawata shi wannan gari kauye ko babban gari da sawata shi ku wata korama a wannan garin kowa ko da ya taso na yaga koraman nan kuma ba taba ganin ta rago ba amma ranar nan gaba ɗin ruwan sun ka fake sun ka haƙe cikin ƙasa ka zo kowa na haka shan ruwa masu dabbobi nan za su koro dabbobi a zuwa sharo masu neman ruwa su shayar da shuka ko itace nan za su zo masu ɗiban ruwan abinci wanki da duka nan ne sai aka waye gari cikin ƙanƙanin lokaci ƙorama ta faƙi to shi ne ce wannan haru ƙoraman mutanen sawata sahil aini sai ijiyar wannan ƙorama sai ta yi kwana an gani ko ta yi shiru ta daina gudu ta daina bubbugo wannan ruwan da ta saba bubbugowa to sai korama ta yi shiru min sadani saboda tsananin bakin ciki a sadan da sai shi ma bakin ciki kuma da al'asar shi ma bakin ciki mai tsanani gane ko to shi ne ya ce wasa a sawata to sai abin ya bakanta ma mutanen sawata sai ya ta waye kowa ya zaburo ya je ya ɗibi ruwa babu ruwa eh akwai bakin ciki ko babu to shine yace wasa a sawata ya bakanta ran mutanen sawata an gabat buhairatuha sunan korama ana kiranta buhaira saboda koramar su ta buhaira ta faƙi ruwanta ya haƙi to sai abin ya bakanta musu rai kuma ba wuta ta zo makoramar ba ta ƙone ruwan haka kawai an waye gari babu ruwa wuri ya koma haƙo wa rudda waliduha nan ne sai masu gangarwa su ɗibi ruwa suka yi ta komawa dole wani ya zo da tuluna wani ya zo da jalkoki wani ya zo da raddawa wani ya zo da gargin raƙumma ko shanu daga dole sai ya koma babu ruwa to shi ne wa rudda waliduha aka yi ta mayar da waliduha masu tahowa ɗiba ruwa bilgezi tare da bakin ciki ko fushi hina zani kuma daidai lokacin da ake cikin tsananin kishirwa da lokacin zafi ne to sai ya ce maka abin sai ya faru gare su kamar ka annabin nari ma bil ma'i min balali abin da ke tare da ruwa ma bil ma'i abin da ke cikin ruwa min balali na tsananin sanyi to ka annabin nare kamar ka ce shi ya faru ga wuta shi ya sata mutu don ga al'ada in ka hasa wuta ka samu ruwa masu tsananin sanyi ka zuba sai ta yi sai ta mutu to haka waccan wutar tasu da ta yi shekaru ɗaruruwa suna bauta to haka ta zo ta mutu kamar ka ce abin da ke cikin ruwa na tsananin sanyi shi ne ke cikinta tsananin sanyi ne ya kama ta shi ya sata mutu kun gane ma'anan huzunan saboda bakin ciki hakanan kuma wa bil ma'i ma bin nari min darami abinda ke cikin wuta na tsananin kuna da zafi to kamar ka ce shi ya faru ga waccan korama da ake kira buhaira shine wa bil ba'i shi yasa ta ji zafi korama sai sai ta haƙe abin ya ɗaure musu kai sun san na harko dai babu wata halitta wadda ka iya wannan abu in ba Allah ba iko ne kawai na Allah su biya wannan kawai don a karantar da su cewa fa wannan ana kiransa al-irsahat ba a kiran shi mu'jiza al-irsahat malaman tarihi suke kiransa an gane khawariqul ada da za su faru tun kamin ma mutum ya zama annabi kaga nan bai ma zama annabi ba to su ake kira al'irsahat a larabci akwai khawari kul'ada akwai al'irsahat akwai al-mu'jizat akwai al-karamat haka suke guda hudu na biyar akwai akwai dai na biyar wanda shi na manta wa biljinni ko waljinnu su kuma aljannu lokacin ta hatifu suna ta magana wannan lokaci wa junansu cewa fa yau abu kaza ya faru yau babba al'amari ya faru daga nan ne an ka samu hati salula waya da asalin alhatfu shine ka ji sauti amma ba ka ganin mai sauti yanzu ka kira mutum a waya kana ganin sa amma kana bi kana jin sauti ne to shi ake kira hatafu kamar a zo a kira ka a kira sunanka sai ka duba ƙasa da sama ba ta ganin mai kiran to sai ka ce a tafa ni hatifin ma'ana su mutane suna jin surutun aljanu a ba sa ganin su kana zaune cikin gida kawai sai ka ji ɗaya aljani na magana ka yau ba abu ya faru to shine wal jinnu tahtifu aljannu suna ta maganganu wal anwaru sati'atun kuma haske ta ko'ina sama ɗaya yake yi shine ma'ana sati a cikin garin makka gaba ɗaya sai da makka ta haskake da wa ma haula hada abin da ke gefenta wal haqqu yazhabu sai gaskiya ta ci gaba da bayyana min ma'anan daga ma'ana ta lafazi wa min kalimi da ko ma'anar kalima wannan abin da yake nuna ma'ana gaskiyar abin da an ka gaya musu daga baya bayan shi Allah ya turo shi da cewa shi manzo ne to gaskiyar wannan lafazin sai da ta bayyana da kuma gaskiyar kalmomin abin da ainihin ake faɗa na la ilaha illallah muhammadin rasulullah na imani da alkiyama na imani da gaibi imani da mala'iku imani da wuta da aljanna duka gaskiyar ma'anar wa'annan lafuzza sai da ta bayyana da kuma kalmomin su karan kansu don kowace kalma akwai lafazi shine sautin da za a faɗe ta ya fito daga baki ce ke kira lafzu sannan akwai kalma shine harfan da suke kunshe cikin wannan jumla din to da ma'anar lafuzza din da ma'anar kalmomin duka sai da suka bayyana gare su an daga nan ne sai suka makance wa sammu suka zamo kurame fa'i'ila bil bashairi sai sanarwa ta bisharori lam tusma su sai zan ba a jiyar da su ba su kafirai an gani Allah ya turo mala'ika ya zo ya ta ilani ya ta sanarwa cewa albishirinku yau duniya tana dauke da wani babban mutum babban matsayi da duk wanda a kafiri shi ba a jiyar da shi wannan kalma ba wanda Allah ya kaddara ya zama musulmi shi yake shi eh shi ne yake magana lam tusma ba a jiyar da su ba sannan wa ba da katul anzari hasken gargadi lam tushami ko ba a nuna musu shi a idanu ba su gan shi ba akwai haske da ya ta bayyana na gargadi to sai ta kaita ga waɗanda Allah ya kaddara wa imani sai aka yi tabbatun waɗanda su da ba mummune ba ne irin su abu jahal abu lahab da sauransu shi ne lam tushami ba a nuna musu shi ba min ba da bayan ma akhbar al-aqwama ko yawwa bayan an baiwa su kafiran labari waye ba su labari kahiduhum akwai wani kafiri nasu da ake kira su baihun su baihun ake kiransa da akwai wani kafiri nasu su mutanen farisa din da sauransu to su sai da ya ba su labari da cewa wanga abu zai faru kuma mulkin su ba mai dawama ba ne allah zai turo wani wanda duniya za ta girgiza saboda shi kuma kowa zai zama ƙasa a kansa boka ya buga musu ya ba su labarin haka ya duba musu ƙasa amma sai suka kiyarta to sai ga fakan kuma an haifi annabin kuma duk abubuwan da boka ya ba su labari sai suka fara ganin alamominsu ya ce bai an nadinahun bokansu ɗaishu ya ba su labari cewa addininsu al-mu'awwija wanda yake karkatacce shine addinin kafirci lam ya ƙumi ba zai dawwama ba ɗan lokaci ne gare shi kuma da lokacin yayi zai ƙare wa ba da bayan ma'ayanu bayan sun gani da idanunsu min shuhubin na taurarin nan masu yula na wuta waɗanda ake saki sararin samaniya fil ufuki bayan sun gansu suna ta yawo a sararin samaniya kamin a haifi annabi waɗannan taurarin da ake gani yanzu ba a ganin su sai bayan an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ne sai Allah ya dinga aiko waɗannan taurarin da jahilai za ka suka ce musu mashi an gani to daga baya sai suka dinga ganin su a sararin samaniya kawai kana zo sai haɗaɗe tauraro ya tsinke da wuta kama an kun an an an halba bindiga wuta to suka dinga ganin wannan abin da idanunsu munqaddatun tauraron suna faduwa ƙasa a halbo daga yamma su faɗi gabas a halbo daga gabas su faɗi yamma a halbo daga kudu su faɗi arewa wifqa ko wafqa daidai da mafil ardi daidai da adadin abin da ke cikin ƙasarsu a wannan lokaci min sanamin na bokaye in akwai abin nan kai gumaka shine sanam in akwai gumki ɗari a gari to Allah yana iya turo wa'annan taurarin guda ɗari an gani yawwa duwan an ce duk wani gunki da a cikin da aka sassaƙa a wannan lokaci sai da tauraron ya je ya kona shi aka konar da gumakansu gaba daya shi kenan mutum ya waye gari sahaya ta waye ya zo inda allah babu allah tauraro ya zo daga saba ya kona shi ya faɗi a kansa to kaga in mai wasu ba sai wasu ba amma kuma sai ya je ya sake wani sabon Allah sai ya sassafa sabo Mm. hatta gada har sai da ya kasance munhazimun ko wato sai da aka samu munhazimun abin karyawa an tariƙil wahayi ta hanyar wahayi ita ce sama mina shayaɗi ne daga shaiɗanu don da kami wannan lokaci aljannu sukan hawa sama su taka sama kamar da suratul jinni ta ambata su je sama don su saurari ji kamin a turu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an gane to daga baya da aka turo annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka yi amfani da wayannan taurarin wala kai zayyana sama a duniya bi masabiha waja'alnaha rujuman lishayatin so da haka su taurarin da kake gani wasu daga cikin su ne ake amfani da su duk sun da kaga taurarin ya yayi tsini to an aike shi ne zuwa ga wani shaitanin aljani da ya taka sama don ya ji mala'iku abinda Allah ke gaya musu na wahayi an fahimta yawa domin Allah zai yi magana da mala'ika ko jibril ko wani ko wasu mala'iku na daban su kuma sai su gaya wa na ƙasa gare su su kuma na ƙasa gare su gaya wa na ƙasa gare su haka har a kawo sama ta ta duniya ina ba da ragani to abinda shi an hagayawa abinda aka gaya mala'ikun sama ta duniya shine suke satowa sai su dawo ƙasa sai su je su gaya maboka ya su ce maboka ai za a yi kaza za a yi kaza gari kaza za a haifi wani gari kaza za a yi wani shugaban ƙasa za a yi wani mai kuɗi za a yi wani mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza shi kuma boka sai ya amfani da wannan ƙaryar gaskiyar sai ya hada da wasu karerai sai ya zo yana kasuwanci yana neman abinci shi ne in ka zo wajen boka sai ya ce baka ai kudinka wani ya sata sai ka yi ta tunanin to boka ko ya san gaibi aljannu ne suke tawowa suna gaya masa suna ba shi labari to shi ne su aljannun wani zai hau wani wani zai hau wani wani zai hau wani wani zai hau wani saboda haka na koli na ƙarshe shi in ya jiya sai ya gaya wa na ƙasa gare shi shi kuma ya jefa ta ga na ƙasa gare shi can da haka suke yi to daga baya da Allah ya ce waje Allah rujuman li shayatin shi ne sai a turo tauraro guda gaba ɗaya sai ya sai ya kona su a riwayoyi an ce za su faɗi ƙasa wani ko da aljani zai faɗo ƙasa ma ya mutu wani kuma an nakasa shi ya koma gurgu to cikinsu ne za a samu wasu sun koma macizai wasu sun koma kunami wasu sun koma muzurai da sauran dabbobi shi yasa ba ko ina za ka ga maciji ka kashe ba mutaran kana kashe alijani in ka kashe alijani kuma yan uwa ne ba za su kyale ka ba za su kawo ba hari wanda ya faru da yawa hatta zamanin sahabbai aljani ya taba kashe wani sahabi sun taba kashe wani sahabi shi sabon ango ne ya yi aure yau gobe sai an kai ta jihadi tare da shi ana dawowa da jihadi to mutum ne mai tsananin kishi yana dawowa sai ya cin kai mata dai ta haito daga cikin gida sai ya ce mata ta koma me ya da ita ta ce ya shiga ya bincika ya ga abin da ya koro ta yana shiga sai isko ni katon mace sai ya sa takobi ya ya sare shi mai ruwaya an ce da shi da macijin ba a san wanda ya riga wani mutuwa ba yana kashe macijin su kuma yan uwa dama aljani ne yan uwa ne su kuma suka zo suka kashe shi to daga nan ne manzo Allah ya sunanta in ka ga maciji cikin gida to ka hada shi da Allah ya bar ma gidanka har kwana uku in ya kiya sai ka yi bismillah ka kashe shi ba aljani bane in aljani ne da ka hada da Allah su uku to zai tafe shi amma ga ka ta hada shi da Allah to ba aljani bane kai shi shi ne za ka yi to Allah ya taimaka to saboda haka sai an kula da irin wayannan to shine yace hatta gada har sai da ya zama munhazimun abin ruguzawa an tariqil wahyi daga hanyar wahayi mina shayatini daga shaydanun aljannu ya kafu suna biyar isra gurabun munhazimin wato abin ruguzawa haka aka bi su in an ruguza na sama a ruguza na ƙasa in an ruguza haka aka yi tabinsu duk wannan sai da aka turu manzon Allah wannan ya faru ka annahum su kafirai haka sun ka kasance wasu kuma suka ce a aljannun kamar suka ce abitalu abrahata rundunonin sarki abraha ne wanda suratul fili ta yi magana a kan jama'arsa lokacin da ya turo tawaga a zo a rubuza kaba saboda an samu wani musulmi mai raunin imani ya zo ya yi kashi a cikin coci shi kuma nan ne sai abin ya bakanta ne da ya ce sai ya tara rundunoni da giwaye a zo a ruguza kaba shi sa Allah ya saukar da suratul fil yana ba annabi labari an fahimta ko to daidai shekarar da aka haifi manzon Allah ne aka yi wannan abu to haka sun ka kasance kamar rundunonin abrahata sun hayo giwaye manya sun kama hanya in gaya ma daga ƙarshe kawai sai Allah ya aiku duwatsun bala'i aka dinga kowa da dutsen da aka turo masa yana ɗauke da sunansa haka aka tarwatsa rundunonin abraha to daidai irin yadda aka halaka su ɗaya bayan ɗaya haka aka ci gaba da narkar da shaidanun aljannun da ke hawa sama su ce za su jiyo wahayi za su jiyo magana eh ka annahum abu ƙalo abaraha ta haraba wato wajen gudu wasu gudu suka yi amma duk da haka kuma dutsen kuma sai ya bi ka duk inda ka tafi wannan dutsen da an ka rubuta sunanka kuma ba zai kashe kowa ba sai kai ba arzala alaihim tsairan ababi daga jahannama an ka aiko su kowane dutse abdullahi da abu ce yana ɗauke da sunan wanda an ka bashi umarni ya kona kuma ba zai kona kowa ba sai mai wannan suna kuma duk inda ka tafi wasu suka gudu duwatsu suka bi su to haka su ba aljannan suka kama to da haka wani da ya ji alamun na sama ya mutu sai shi kokari ya gudu to duk da haka kuma sai tauraron ya bi shi har ƙasa shi yasa za ka ga wani ya fito daga yamma ya yi sulu ya yi ƙasa au askarin ko kuma haka sun ka kasance kamar rundunonin yaƙi na kafirai a badar zamanin annabi sallallahu alaihi lokacin da aka yi yaƙin badar an gane rumi waɗanda aka jefi su rundunonin kafirai ɗin bilhassa da tsakon kwani min rahatai daga hannayen annabi sallallahu alaihi wasallama tafuna hannayensa da suratul anfal ta ambata wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama lokacin da annabi ya jinke tsau ya watsa shi ke sai kasar gaba dai Allah ya jefa ta cikin idanun kakarai to ko ka wannan misali na abraha ko ka wannan na so abin da ya faru da su abu jahal a yakin badar an gane ko na baza bihi da annabi yayi watsi da tsakuwa din ba da tasbihin bayan tsakon kwanin sun yi tasbihi da annabi ya jim su da hannunsa sai da suka yi tasbihi su duwatsu tsakon kwanin bai batsu ne ma a tafunan hannayensa guda biyu to bayan sun yi tasbihin ne sai annabi sai ya watsa su wani sahabi ma ya ce sai da mun kaji wannan tasbihi din nasu kamin annabi ya jefa su nabzal musabbihi annabi ya jefa su irin jifar mai tasbihi min ahsha'in multaqimi daga cikin cikin kifi da ya haɗe shi ne annabi yunus na lokacin da kifi ya haɗe shi kamar yadda allah ya bada labari sai ci gaba da tasbihi yana ambaton allah sakamakon wannan tasbihin sai allah ya tsamar da shi daga wannan bala'in sai jifi ya jefar da shi an gani haka kawai idan ka san kayi tofi da miyo haka kifi ya yaɗe abin nan ƙaton kifi ne haka ya jefa annabi yunus an ce kwana ne uku cikin cikin kifi wasu sun ce sati guda kuma bai mutu ba amma cikin cikin kifin sai da ya bauta ba Allah shi bautan ma shi an dalilin fitar da shi to sai ga shi kimiyya abin nan ɗinsa kuma bai mutu ba yanzu duk bala'in da za ka shiga Allah bai kaddar ka mutu ba ka mutu kaga dai bai kamata ma a ce mutum ya yi mamakin rashin mutuwan mutumin da ke ya haɗe ba kuma har a yi kwana aƙalla ko kwana uku kwana uku ai akwai yawa ba abinci ba ruwa ba komai ba iska ba shida to yi yadda kihi ya toho shi to haka wa'annan tsakan kwanin manzo Allah ya jefa su sai suka je suka saba idanun kafirai sai sun kama kanci sai musulmai suka samu sa aka yi tarakkas nan ne sai da aka kashe saka kafiri manya sai da aka kashe kafirai saba'in wanda su ne ru'usul kufur su ne ginshiƙai da kafirci a wannan lokaci lokacin nan ne ma wasu 'yan yara su suka kashe abuja yara 'yan ƙanana 'yan matasa ko aure ba su yi ba su biyu ba da ƙani guda ana kiran shi mu'awwiz guda ana kiransa mu'azu sunan mahaifiyarsu a fara'u to su suka zo suka sa takobi suka yi sulu ba su ma san shi ba sai suka tambayi wani sahabi sun ka ce ya gwada musu abu jihar sai ya nuna musu ya ce ga sai shi abu jihar kawai sai suka yi sulu suka je suka datse mai kai suka ɗauko ya yi aka ɗaura kan mai giya aka jayo shi sai da aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu tsaya nan ko sai wani tashi saboda sati sai bu tashi alfasulul khamis fi mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam yanzu mun je labarin haihuwar manzon Allah to duk waɗanda abubuwa ba mu'jizozi bane yanzu za a ji mu'jizozi bayan can kawai irsahat subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah